sarki muna gode masa muna neman taimakonsa ga ainihin wato muna neman tsari Allah shiryar da shi shine shirye ya Allah ka shirya da wanda kuma ya bata fa a aiko manzanni don yanke hamza a ina shaidawa da ku ba abin bauta bisa shinshanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da da ke bauta har yanzu shaidar mu duk annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne bawan Allah ta ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya haramta ƙarya a wajen da yake cewa la'anar Allah tsinuwa kenan nesantar rahama kenan ta tabbata akan makaryata in ban muka duba a wa'azin malam da ya zo kwanan nan yi magana ya jero annabawa cewa kowa ga irin abin da ya yi annabi ibrahim alaihissalatu wassalamu ya ba ƙarya ya ba tauriya ce ya yi malaman balaga wanda yanzu in kai tauriya wani zai ce tsakwana akwai tsohon makarici bai san littafin balagar ba bai taɓa jin karatun ba bai je gurin karatun ba in kai tauriya wallahi sai ce ƙarya ne saboda haka nabi ibrahim ya ce matarsa ɗinan yarwarsa ce magana ne wanda yake malam ya yi karatun ta ranar nan kowa aka ce ya ji abin da ya faru amma a wani dalilin ne fa in an dunguma wajen annabi ibrahim sai ce aha shi ma ba ta kansa daga abin da ya faru kaga wannan ba gari abu ce to ya mu da mutum a wuni zai yi sau goma ko sau arba'in in an taba shi ma sai ce ni fa ƙarya nake yi to lalle mu shiga hankalin mu gyara kwarai da bayan shi abdurrahman ahalari ya ɗauki wannan kalma Allah ya jero wasu abubuwa wanda kuma kowane guda ɗaya akwai ayan qur'ani dan in lokaci ne aka ce kowane ɗaya sai a kawo ayan qur'ani da hadisai sai a kamar wata hudu ko biyar akan abin da malamin ya rubuto cewar kowane ga adilla a ayan qur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwaya dai kuma ya isa gudu ba to sai yake cewa wa ya harimu alaihi kadhib hi din nan lamirin yana komawa zuwa ga baligi mutum ya balaga in ya tace sai ya ce ma kini fa ƙarya nake ulgi ba sa'annan ga wani ga wata gaba wanda take wahal da mutane a yanzu yi ba rada maza da mata sai in mun ja kafar wanda wallahi sai kaga wanda ya daga hannu wanda baya gida sai dai wani zai yi sau ɗari a rana wani zai yi sau uku wani zai yi sau hamsin wani zai yi sau biyar allah shi rita gibara ya yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sun yi kaza wannan mima da an namimanci an namimanci kuma zai sa anguwa ko gari ko lokal gaman a yaki takwafi da takwafi saboda tsabar rashin tsoron allah zai iya zuwa ya yanki wata magana ya je ce a wani wanda kace gari suna yin wani umar umar ya ce ai wani ya ce maka kaza kuma bai faɗa ba kai ka kaddara ya faɗa na ruwanka da cewa ya ka je ka faɗa cewar ya faɗa ba yanzu mutane suna wani wata fahimta yanzu da mutum za a zage shi a wani wuri shi bai ji an zage shi hankalinsa a natsai sai kai ka zo a matsayin wai kai masoyinsa ne sai ka ce ai wani ya zage ka je a aguwa ka ba kana gaya masa a lokacin ka jawo masa bakin ciki kuma rushe ɗan zai taya su je su gaba da wancan ɗin kuma kai da kake ka kai masoyinsa ne kai ne ka hasara abu shi an zage shi bai sani ba an rage masa zunubi ashe yanzu reshi ya juya da mujiya ashe yanzu in an duba musulunci kai ne makin nasa saboda an zage shi ka zo ka faɗa shi bai san an zage shi ba su yi gaba da wancan a bar ɗaukan aikinsu da za a kayi ranar alhamis saboda suna gaba a bar ɗaukan aikinsu duk kai ka jawo masa wannan illan wai kai masoyinsa ba soyayya ba ce an zagi mutum babu ruwanka an rage masa zunubi shi kenan kullum ma mutum da zai samu ana zaginsa ai ya jefa ya caɓe saboda haka shi ne sai ya zama mai annamimanci zai sa a faɗa anguwa da anguwa ko lokal gamman da lokal gamman har sitar da zuwa sitar zai je kukkulla abubuwan da ba a yi ba in ba a bi wata magana ta musulunci ba sai a ce yanzu wannan ne zai ce mana kaza a zuriyar mu su ma wani ne zai ce mana kaza sai yau aka fito da makamai wannan sun ci a rena su wannan masu ci a rena su sai a ta gabza abin abin ba a yi ba ma ko an yi ma wace ka je ka kai kana zur ne mai mai mai fetur ne ma mai tada wuta kenan ko to kai garaje zaka shiga wutar kuma wanda ka tayar din Allah shirye da mu a kiyaye jama'a wannan nami annamimanci mummuna annamimanci annami mai ba kyau ma warkibir sai girman kai cewa kai ba sarake ne don haka bar kai girman kai kai mai kudi ne bar kai girman kai kai malami ne kana da wai karatu bar kai girman kai to ai wannan hatsari ne dama ni'imomin manya manyan nawa ne sarauta malibta kudi sai menene saboda haka mu kiyaye babu in kana da wadata Allah ne baka kai ta taimako kai ta taimako ranar alkiyama an nuna maka jugar taimakon da kai sai ka ce ai ba dan shari'ar musulunci ta hana ba ma da na ɗebe duke ta ma duna ya taimako yanzu ashe wannan ne ladan taimakon da ne kuma ga can jahannama Allah ya tsare ni da ita a sanadin taimako ladan da na samu ladan ya fi sakular mawazinu kenan ko sakulat mawazinu nauyin ladansa ya yi yawa ya ja halakinsa shi kenan sai ya tafi aljanna Allah ka samu dace saboda haka tabbatacce girman kai baki ujub ji ni wane ne yanzu har suwa za su alkai da ni riya ko azumi kake sai ka nuna kana ya mutum sai ka kwakwali cewar kana azumi wuce a zan tafi na yi buɗe baki ko ka sayo wata fanta a hannu ka wai mai wai mai wai a san kana azumi ko kuma in kai hama ta iya kai hama iya nan kwana ina ina sallah kaga gaba ɗaya barci yanzu ya dame ni wallahi me yasa wani kake hama ka ai wanda na wanda tun daga karfe uku na tashi ka zo da ladan shedan ya maka sharri sa'annan barcin ka da ka yanke a banzan riya don wato don nuna nuna sum'a ji has hasana a ga wani yana da tireloli da kuma baka sanayar hatsi ko uku sannan kuma sai kana jin ciwo to ko tirela ne ta wuce ko gida ne kerere in ka ce daman nawa ne ka yi hasada sai ka shiga cewa daman nawa ne ba Allah ce was'alullaha min fadli ce wannan ubangiji ya kara masa kyawun gidansa ubangiji ya tsare masa tirelodinsa sai ka ce nima allah ba ni dana domin wadata ta yi aka fitar da hakkin kanka har ka taimaki wani wasu ka tsame shi a cikin ruwa wadata ta yi wannan yasa allah ce aljanna ma gaba ɗaya ta wani arziki na wani na ba ku arziki don ku sai aljanna ta wallahi tallahi haka allah ya faɗa kuma wani ganin ka ji duk ƙur'ani tun daga fatiha zuwa nasu ba za ka ga maganar ba maganar allah ne yi ta ba ƙur'ani ya ce ya ibadi almalu mali wal jannatu jannati ishtarul jannata bi mali ya ko bayi na dukiya ta wane ba ina ba wanda na gada ba aljanna ma ni na gina ta da duk ni'imominta da za a shekarar arba'in ana maka tarihin daɗin aljanna ba za a kare shi wallahi ba malamin da ya isa ya ce yau kan na gama maka ni'imar da Ubangiji ya shimfiɗa da liyafar cikin gidan aljanna wai yaushe ya shekara arba'in yana makaratu wani shi da annabi zira da aminci ya ce ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari ido bai taba ganin liyafar ba kunne bai taba jin labarin ta an kure masa labari ba kai tunanin ka ma bai isa ya kure tunanin aljanna saboda haka hasara ba ta da kyau bugun kiyayya ta fishi tun ya tafi kiyayya ya tafi shi babu gaira babu dalili ko kun yi abu da mutum ai kai fishin kwana uku an baka wato an baka kaɗan sace ne fishin yana da kyau amma na kwana uku in ya koma kwana uku kuma ya wuce kwana uku to ka ka faɗa wani ramin da ba a san iyakansa ba zurfi ranar alamis in an zo za a ɗauki ibada ba za a ɗauki taka ba kana fishi da wani musamman wannan abu siyasa wai facin ku ba ɗaya ba kuna gaba mutum ya ƙare gaban sai zo yana kwana haka bai ya tuwo kuma duk lahira ba zai samu tuwo ba wallahi tallahi sai in ya tuwo ya gyara wallahi wannan shine banza a banza kenan kai gaba dan fati ka je ba ba ka komai ba an zo alhamis ba a dauke ibadar ka ba baka tuwo kullum ranar lahira tuwo ga maka gaji annabi kashi kai wannan babun yayi Allah ka sauka wa musulmi duk wannan Allah ka tsayar da musulmi ba wai muna faɗa dan wai wai muna so a yi haka ba a'a faɗa ne na cewar irin na likita ne ya gurjigen banka ya wanke shi kana sowa kana ka masa duka har da zagi in ya barbada maka magani insha Allah in ka warke sai ka zo gidansa ka ce wannan Allah saka ba alheri shine matsayin yadda muke faɗa ba wai fata bane sai ganin nafuwa ne wannan banza ai na fi shi shi ma haramun sai za ku yi magana mutum ko da hannu ko da haramun sai abas wasa ba mu sani ba ko kwallo za ta shigo ciki an yi maganganu masu yawa bara mu kawo ba saboda lokaci kwallo inda wasu sun ce akwai riyaba wato fatsewan jini ne da kuma jijjiga gabai kowace ta koma gurbinta shara musulunci ta yadda ka ɗaɗɗaga abubuwa ko kai wani aiki gabanka su samu su ma abinci to sai aka juya aka mata sharaɗi wajen goma sha biyar a ƙwallo ƙwallon kafa in ka tsallake sharuɗan goma sha biyar ko makamantan haka in ka je kai ta kalau kake babu in ka bar wani sharaɗi daga ciki ta zama haram bara mu takaita a kanta ba watakila an ban munci ba wata ran mai gudu ba a kayan ta ita kaɗai ta ƙwallo ɗin ƙwallon kafa shine abas wasa kenan Allah ce ma kalaktukun abasa wala taraktukun sudan Allah ce ban halice ku dan wasa ba kaga mai zuwa kwallo dama ce wani ku zo mu je wasa na kamar na haka nake ji suke faɗa ko ku zo mu je wasa to Allah ce ma kalaktukun abasan ban halice ku dan wasa ba wala taraktukun sudan ban bar ku saura babu mai ita ba kika kawai ka halice mutum duk wannan irin ni'imomi ga idon ka yana gittawa ga in ka ji ba haya zaka je ka yi wanda in bai fita ba a kai ka asibiti na ma Allah ya ga dama ya kitar ba sai ka mutu saboda ya yawa kwanan kwanan wani uku bai kashi da fitsari in an je sun yi abin da Allah ya hore musu maluma asibiti in Allah bai ga dama ba sai ga an dawo da gawarka wa zina sai kuma zina a wata aya ubangiji ya ce wanda ya yi zina kuma duk ya zo ya yi shirka kun ga manyan manyan zunubai ne suma zakar Allah ko akwai ba na so ne ta kawo ayoyin saboda abin nan fasta gafaru da zunubi sai suka nemi gafar ubangiji zina kar ayi zina kuma in an yi din wallahi tallahi mutum ya tuba daga wannan magana gudubar har ya mutu kuma kar ya sake wallahi Allah zai wanke shi har shirka ga yadda muke yawan magana kan shi takarullah sai suka tuno Allah ya hana zina suka tuno Allah ya hana tsafi da camfe camfe da sihiri da bulungoto da bin malaman tsubu su halaka mutum astagfaru li zunubin suka ce kai ubangiji mun tuba sun tuba yau bayan azhar ko la'asar ko gobe sai suka mutu ai sun jefa sun cefe tsoron da ake yi dai karka ce bari in ne gobe zan tuba ai jibi kawai sai mutuwa sai ku yi karo da ita nan kan mutum ya shiga kana ciki kayan na fir'auna ke shi ma cewa ya bari sai lokaci kan saboda ka bari mu sassauta saboda wannan karatu da za a je la'asar ba za a kare ba gaban nan da a mai adari ya kawo illa dama kun riga kun san su cewa wa nazaru ila al-ajnabiyya sai duba matar da duk in ka bata sadaki zaka aure ta halal ne ka aure a dunkule duk matar da in ka bata sadaki zaka aure ta to ka zuba mata ido kuru kuru daga kasanta har samanta kai ba karamin haramun bane kashi nan mata ubangiji ya ce ka auri gudu ka auri doguwa ka auri gajeriya ka auri mai kauri ka auri siririya a duk abin ka an gama da kai sai dai sharrin shaidan wallahi tun hudun baka fara doguwa gajeriya mai kauri siririya a cikin hudun duk Allah zai hada saboda hikima baki yana da hikima Allah mun gode maka wa talazzuzu bi kalamiha jin dadin maganar ta ma tana wani siririyar murya wanda ba ta yi a mijinta a mijinta ta kuza masa dire sun yi ka da gada shi in ta huto waje kuma ah ne kaza haramun wallahi tallahi sai ka tambaye ni to yanzu ba a ciniki da su ba kenan yanzu matar aure za a ce ba ta saya ba shago ba ka tambaye ni na tambaye kai na zan ba da amsa halal ne ku yi ciniki da matar aure a shago ko a ina amma ba wani wurin da ya boye ku kar kuskure in shago ne kana cikin shago kai kadai ka ne sai huruf ta zo ta shiga sai cirif sai ka fito wallahi tallahi sai ka fito sai ta ce me yasa ka ce a musulunci bai da wani abu kewaya mu da ke in ka fito ai za ta take fitowa sai ka ɗauko kayan ka nuna mata amma ku cinikin halal ne sai kuma me sharadin cinikin sharadin shine tana yin murya mai karfi wannan nawa ne a gaba kai tsammanin ita munafuka musu amma ta siririn murya ce wannan wannan kai wannan za a iya latsa ta abin da shari'a take faɗa ke murya ta ba murya ta ba al'aura bane duk wani malamin da kaji ya ce muryar mace al'aura ne ba haka bane sai a gayyato shi a zo a zuba littattafan a abinci amma in za su yi magana da wani daban ajanabi za ta sai abu sai ta rika magana da ƙarfi saboda haka abin da shari'a ta faɗa ke sa'an nan ina ne yawa akalu bi shafa'an abin nan akalu bi akalu amwalin nasi cin dukiyar mutane da gairi dibin nafsi wani mutumin gane yana yin yattare da sai ka zo yau ka dauki sabulu gobe ka dauka shi yana jin ciwo amma kai baka bari ba ba da daɗi ba kyau akan da shafa'a wani ne wanda yake gindin alkali gindin alkali sai same ka ce ai mu ne malam ka kawo min kaza in naje malam ai zan yayyafa ruwa a magana ta ku sai ka dauki abu kuma ka bashi to shine to wannan haramun ai ana biyan ka albashi sa'annan akwai rafiki noma akwai jigawa akwai abubuwa da yawa albashinka da waɗannan su ne za ka yi sha'aninka na shari'a gobe kiyama sai a ce maka ga aljanna ka tafi ba za mu zawaita ba alƙalai guda uku ne guda biyu guda biyu a jihar namu sai alƙali ɗaya ne aljanna wannan ma ya kai a gudu ba bara mu sharhi da kun fi ni sanin haka saboda haka sai ke cewa yanzu ya halatta mutum ya aikata wani abu bai san hukuncin Allah ka yi ba imalan ya amsa da kansa cewa a'a haramun ne ko tuwo ka cin baka san hukuncin cin tuwo ba haram in ka sa riga baka san hukuncin sawa ba baka tambayi malamai ba rigar da ka sa haramun ne in kai tafiya haramun ne in kai magana haramun ne in kai duk rayuwarka haramun ne saboda me baka tambayi malamai menene hukuncin ba yanzu ga tafiya ba da wanda yana tafiya sosai ya ce yawon ruwan lafiya kuwa saboda an gane cewa shi da tijo ne ba zai irin wannan saurin ba wataƙila larura ne ta same shi Allah ce wa kasiti mashika wagbil min sautik inna an karar aswati da sautul hamir ka takaita tafiyarka a gane tafiya ne ta mai hankali da tijo waksin min sautik in ka zo murya ka dan takaita ta inna an karar aswati murya katuwa daga tasha ko can wajen bana bakwai ana jin mutum da sautul hamir wannan sauti irin na jaki ne a nan da sai mu takaita galari malaman da za mu je mu tambaye su ma sai da ya zaba mana malaman tsubu masu manyan riga da kwagiri a hannunsu da carbi a wuyansu kullum ban na gushewa ina magana ban ce su wani ba balle ka ce na yi laifi ban ce wani ba amma dai da riga da carbi da mai suna jan rigar a ƙasa wannan ba ya nuna imani ba ne tunda suna yin tsubu wasu matan ma a cikin ɗaki ake ba su magani mun sha gaya muku har kawo kisar wani mutumi ba tigeken mai wadata baya haihuwa sai ya tura matarsa gurin irin wannan wai wai wai a nema wai a nema masa haihuwa Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta wa iyayen mu gafarta wa malaman mu Allah ka samu gama lafiya Allah ka karbi ibadar mu Allah ka arzuta mu ta hanya mai kyau Allah ka ƙara ni'imta mu ni'imar da wanda za ka yi akan kai wa wani Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ila salatikum